الحمد لله وحده الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na alhamis tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya dan ba manta ba muna suratul Yusuf alaihi salam mun yi darasi guda ɗaya a cikin mun tsaya aya ta tara za mu tashi aya ta goma a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar Kano albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
idan ba a manta ba jiya mun shiga kai tsaye kisar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam inda Allah ya fara bayani cewa laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اجرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين Allah ya ce cikin wato kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa akwai ayoyi alamomi ga masu tambaya. Lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ko kuma lokacin da suka gaya wa annabi Yusuf da ɗan uwansa Bunyaminu cewa lallai mun fahimci cewa annabi Yusuf da ɗan uwansa sun fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu. Mahaifinmu su ya fito alhali ga mun mutawa ga guda mu goma. lallai mahaifinmu na cikin rashin sani mabayin to sai aka fara shawara gaba ɗaya suka haɗa kan cewa uktulu yusuf a kashe annabi yusuf alaihi salatu wassalam shawara ta farko kenan mun ba da misali cewa dama babbar illar da hasara take kai mutane shine ta sa mutum har ya kai matakin da yana ganin zai iya kashe wanda yake wa hasada hasadan nan kowace irin ni'ima Allah madaukakin sarki yayi wa mutum to idan mutum bai kai zuciyarsa nesa ba zai iya kaiwa matakin da zai iya kashe dan uwansa akan hasada na biyu sai wasu suka dan sassauta a cikin tafiya kar a kashe shi a dai kai shi wata ƙasar tun da ba su yi jiya kun ga ba ganin su zai ka'idar su kuma larabawa a nan lokacin an tsinci mutum sai a mai da shi bawa saboda haka kawai a kai shi wata ƙasar a wurgar da shi sun san da an wurgar da shi yana Najeriya an kai shi Nijar ba da sai ya dawo shi kenan za su kama shi a matsayin bawa ko kamaru su je ko gana kawai su je su ajiye shi a matsayin bawa su ne su kuma masu yin badauci daga garuruwa wanda zai zo daga togo ko senegal da ya zo ya ga bawa a yi masu ya je ita da shi sai ka gana ta nisa daga nan shi kenan tun da ba wata tigiya za a yi da za a gane ba so da haka shawara ta biyu kenan dalilin su na cewa a je a wurgar da shi shine ko kuma a kashe shi daga nan mahaifinsu zai daina tunanin kowa daga cikin wayannan yan biyu tsakanin Hassan da Husaini ko kuma tsakanin Annabi Yusuf da dan uwansa Bunyamin kaga yanzu hankalin sa zai dawo kan sannan bayan nan kuma wata kunu bi ba'di ni kawman salihin bayan nan zai zama mutanen kiri irin abin da mata suke yi sai an yi tuban sannan a yi laifin to sun yadda bayan sun gama wannan kwakar wai zai su zo su tuba daga baya sun yadda laifi ne daga baya sa su bayan sun kashe shi kisar annabi yusuf din nan ita kanta sura mun faɗa ta sauka ne jumlatan wahida sauka guda ɗaya lokaci guda ta sauka a daidai lokacin da wannan surar ta sauka ta sauka ne daidai gabar da wato abu ɗalib bai kula da annabi alaihi salatu wassalam da na na kaji da suka bar duniya a lokacin an muna karanta jira za mu ji ana kiranta da amul huzri shekarar damuwa annabi ya shiga damuwa matuƙa domin da na gari da ta taimaka wa annabi alaihi salatu wassalam ta bangarori da dama abu dalib shi yake baki kariya ta bangaren mahaifi ita kuma a matsayinta na matarsa ga ta matarsa kuma attajira ce mai kuɗi tana taimakonsa sai zan to duk a shekarar Allah ya ɗauke su kaga akwai damuwa matuƙa to sai Allah ya saukar da suratu Yusuf gaba ɗayanta ita kuma suratu Yusuf ɗaya daga cikin fa'idodin ta wallahi in ka fahimce ta da kyau duk irin damuwar da kake ciki ka ɗauko kariyar surar kafin ka gama fita za ka ji kawai maganin liberation ne na gaske na gaske gaske saboda haka surat yusuf yana da kyau ka fahimce ta da durusinta karkariya da lokaci lokaci zaka tana dauke ma cewa kafin ka gama jaji je ka je na biyu zaka je kawai ka kana murmushi da kanka to maganin damuwa ce ko shakka babu to Allah madaukakin sarki ya gaya mana qala qa'ilun minhu sai wani daga ciki wani a cikin su su goma nan sai ke la taqtulu na ce goma na tare bunyamin domin babu shi a wannan jawar shi ba zai da cutar da dan uwansa ba amma tun da karami ne yayi shiru sai wani daga cikin su mai magana yace la taqtulu yusuf aka ce wato matsa ne matsakaicin ra'ayi ke kar ku kake annabi yusuf kar ku kake yusuf ina cewa yusuf saboda a lokacin ba a aiko shi ba yana da ƙananan shekaru shi kansa bai san annabi ba ne wa alquhu kawai abin da za a yi kun ra'ayi na uku ku jefa shi fi ga ya batin jubbi a cikin kururuma ba ku yana cewa wahijiyar da take da tsawon gaske saboda zurfin ta ba a ganin cikin ta saboda duhu da kuma kogo kuma ba gyara ta bai take kururuma an gane ko irin wannan rijiyar da zaka ganta an gina ta kawai ne kogo ciki har idan wasu suka je suka kalla sai wannan rijiyar akwai aljanu a ciki saboda kawai yadda yanayin yake ita ce wato aljubu da rijiyar da ba gyara ba kuma mai tsawon gaske kawai abin da za a je a wurga shi a wannan rijiyar kaga hikima sai ba ji anan ga ta da jirgi ga koguna kuma ga duhu yadda ma wace biya sun zo wuce ai ba za a gaishe ba shine dalili to shi ga ya bata jubi yadda kizo ba abin sayyara domin in ma an gaishe wasu masu zuwa su ɗebo ruwa irin rijiyar na ce ba da za a wurga guga a je ba ta ta gama lirewa sai kuma a hau kan rakumi kawai a daji saboda tsawon da sai an yi tsawon tafiya mai tsawo sannan a fito da ruwa wa irin da za a jefa shi to kaga ma za a je suka ce wasu daga cikin ayari ta rauka matafiya za su je su ne a tsayyara in kuntum fa'ilina idan har hakan in kun kasance za ku yi hakan kawai ku yi hakan to shi ne mala ne yake gaya mana a abubuwan da malaman tafsiri suka kawo yace kalilun minhum imamu qatada yace kana akbaruhum babban su shine ba zuwa nan shi ne wanda yake kira rabiu da bawuce yake kira rabiu saboda haka yake la taqtulu yusuf ay la taqtulu bi adawati wa bukrihi ila qatli wala kuma adawa ku da ƙetar da kuke mar da ƙiyayyar da kuke mar ta kai ku zuwa ga kake an bar gane ko walan yakun lahum sabilun ila qatli to ba za mu da maka jibin bale anna Allah ta'ala kana yuridu minhu amran la budda min imzalihi wa ikmali domin Allah madaukakin sarki yana nufin wani al'amari da sai ya zartar da shi akan wa akan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam nabi min al-ihai ilayhi bin nubuwa ta ce da za a kai shi sai ya zama annabi in aka yi shi da ai bibbi da fara jin ma ka ta kuma ai bibbi ya tsari ke ko to saboda haka da aka je yanzu ba ga inda ake so a cimma ba a dawo farkin da yayi ba a cimma ba a cimma sa ba don ba mu ji fasara ba to saboda haka kuma Allah ya gaya mana a tanda wacewa sai ya fassara wannan mafarkin da kansa in da aka je yanzu to ba gama al'amari ya kare ke mala yace ga ya batil jubbi wa huwa akbaru qala qatada wa hiya bi'run baitul maqdis wata wato rijiya ce a baitul maqdis yattaqidu ba'du sayyara ay al-ma'arati min al-musafirin wadanda za su wuce cikin matafiya fatattarihu bi hada sai ku huta da haka wala da ila katili ba bukatar wani sai akai wanda yi wannan magana wai shi yana da dan tausayi kuma yana da dan ilimi a kan shi ta isa sauki yana ganin kar a kashe shi kawai a a dai ya kyale shi kawai wasu ka ce shine yahuda wai yahuda ne ya wannan magana wasu ka ce rabidu ne a cikin yan uwa yayi magana cewa a a a wato a kyale shi saboda shi yana jin cewa bai kamata a dawo mu da dan uwan mu ta kai ga mu kashe shi ba shi yana da dan ilimi ko yaya sai ce in kuntum fa'ilina in kuntum azimina ala ma taqulun idan kun kulla aniyar yin abin da kuka yi niyya ibn Ishaq ne sira yake cewa da kadi da kadi jama'u ala amrin azim sai hadu akan al'amari guda ɗaya ni kadi an rahimi ne yake zumunta wa uququl walid da saba wa baban su yaqub abubuwa guda biyu kenan wa qillatu rafati bis sagiri da karancin tausayin karamin yaro wayan abubuwa uku kar ku manta wannan abin ya haɗa kan na farko shi ne wato yanke zumunci na biyu saba wa mahaifi na uku rage tausayi akan yaron da bai yi zunubin komai ba shi ne biyu ya haɗa kan to shi ne ma da yake gaya mana ma ma haƙƙin wani da ala waladi duk da haƙƙin wani kafin azalihi da rajin wato nan kuma kaga ليرفق ليفرق بينه وبين ابنه وقدره ان الله ما حق الوالد على ولده da hakan irin wannan abin da suka yi niyya a gurin Allah madaukakin sarki duk da yadda wato haƙƙin da yake akan uba to shine ma da yake cewa ne bari ku bai da uba bai da bihi wa habibi suna so su yi wannan ne nan zaba tsakanin masoyi da masoyi tsakanin ɗa da uba ala kibar din da yake din shekarun da ka san ba wanda ya kusan yara irin wanda ya manyanta ba wanda ya kusan irin wanda ya shekaru da yawa za ka wani lokaci haka kawai zai ce ka ina yaran ne me za ka karka zuwa da su haka iyaye suke gaya wa yaya me za ba ka zuwa karka zuwa da suna zuwa suna son yara idan mutum ya manyanta yana son yara an fahimta da kyau ko shi za wani yawanci yake ɗebo jikoki a samu kamar yadda muka faɗa to shine ma da yake cewa wa baina ali wato ala zati quwwati wa sigal ilmi suna su raba tsakanin da da uba duk da raunin da bai yake da shi shi ma dan yana da rauni wa hadidi ila lubbi walidihi wa sukuni ilayhi kuma dan yana da buƙatar tausayin mahaifinsa da nutsuwar da yake na lahu wa huwa arhamur rahim fa kadi tamalu amran azima duk da ko al'amari babba sai Allah ya ce قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ما يجي لما جواده على عقله ونشره في البئر يعني استعدوا bakin su ya haɗu akan cewa a jefa shi a kama shi a jefa shi cikin rijiya kama a tara bihi alaihim a kohun rabilu kama yadda ɗan uwansa rabilu ko yahuda ya ba da wannan shawara ja'u abahum yaqub alaihi salam fa qalu yastaghfiru gurin mahaifinsu annabi yaqub alaihi salatu wa salam suka ce ba ma duka ya abban mu qalu din ka ce ya abana ya kai abban mu malaka me ke gare ka me yasa la ta'amanna ala yusuf ana ikmali ala domin asalin kalmar la ta'amanna ne to yayin da kake biyawa bai sauraron ka a karatu zai kalli bakin ka ne zai ga bakin ka ya nuna zamma zamma ita kuma zamma ana haɗe baki ne yayin faɗanta yayin da baka faɗi zamma baka faɗe ta da rufe lamba kawai to kuskure kai a karanta قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف بمقل لا تأمنا فكوي an gane to shine ishmani za ku ga an mata wata alama a kai to suka ce ya abban mu me ke gare ka da ba za ka abinci da mu ba ala yusuf dangane da wannan dan da aka yusuf wa inna lahu mu la nasihuna za mu masa nasiha me nasiha kaga annabi ya ce adinu nasiha kullu bi majillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ammatihim me nasiha abin da ake kira nasiha a kaga an ce wato lillahi za mu yi nasiha zuwa ga Allah za mu za mu Allah nasiha ne abin da ake nufi yin daidai shi ne nasiha wannan kan da za mu tafi da shi za mu masa daidai duk abin da ya kamata a yi ka ba mutum a za zai gaba wani gari ya ce kawo shi duk abin da uba yake wa ɗazan ba duk abin da yake daidai za ka yi masa na kula da lafiyarsa da abinci da komai shi ne kawai abin da suke nufi ka kalmar kenan a dunkule duk abin da za ka yi mara baba za mu yi masa idan ko mutum ya zo ya karɓi ɗansa ya gaya ma wannan za ka samu nutsuwa to abin da suka gaya annabi ya kuke nan cewa duk abin da yake bukata za yi masa wa inna lahu lanasihun za mu kula da shi iya shi ne nasiha wa hum yuriduna khilafa zalik alhali a zuciyarsu ba wannan suke nufi ba ba abin da ya kamata a yi marwa za su yi lima da hu fi qulubihim min al-hasad li hubbi abihi lahu saboda hasad ta cika musu zuciya saboda sun gani da abin da yake son sa kuma jiya na faɗa zan kuma mai dawa ita illar hasada kamar yadda ake faɗa wanda kake wa hasada idan kai hakuri kai zai amfana duk wanda ya Allah ya daga a gidanku to Allah ya daga shi ne don ku amfani wallahi idan kuɗi Allah ya baki zaka je ka zama rorobar ka ka dawo wata kila ma yake ba ka biyo ta kuɗi shi za a kira kuma shi zai biya ko ba haka bane idan ma ba kudin ka biyo ba wani abu ne ya zo yanzu na bukatar ka da yaji zai ce nawa ne kudin makarantar ka ko na abu naka ka ga dai Allah fara wucin sarki ya ajiye shi ne don ka amfani shi to shi za da hasara kansa yake da ba wuka bai sani ba za mu zo mu ji a cikin surat Yusuf din nan mutanen nan fa da suke ta masa hasara su din ne suka amfani idan ilimi ne ya tara haka za ku je ku ɗebo wata kwabar ta jahilci ya ce ba haka za a yi ba kaza za a yi ya kwana talatin yana karanta littattafai a lokaci a awa ɗaya ya ba ka amsa kaga waye ya fi amfana kai ne domin shi kai ga yanar da sai da ya kare to kowane irin yanayi ne hasada idan yayi hakuri shi zai amfani da abin da yake yi wa wani hasada a kai to kaga wannan hasada kuma mun faɗa illar hadara da ƙarshe za ta kai mutum matakin da sai ya yi kisan kai in bai yi kisa ba zai zo ya abu kanin kisan kai in bai yi ba zai yi karin kanin kowanne matakai matakai ne sai ya yi to shi ne bayan nan kaji sun ce za a yi mace yi sai suka ce alfirhu ma'ana gadar abba ka tura mu da shi gobe yarda zai wataya kaji ba dadin da da'a sai sun ce da abin da yake daidai zalimar da nan kuma haka magana cewa zai wani sun san cewa wato duk inda mahaifi yake da karamin yaro a lokacin za ka da kanka za ka take ya kai ya komo sai dai ka san zai fada wani gurin karbuyi yaro yana so rika wato dara kamar kare kamar yadda ɗan kare yake kai ya komo yaro yana sa haka za ka kai ke ta murjewa yake yana ture ma saboda ka daure shi saboda haka wai zai wajaya suka ƙara wato faɗin wannan kalmar wa yal'ab sannan sai suka ƙara wa yal'ab tare wasan ma da sun za annabi yaqub labarin da wasa sai suka ce wasan ma tare za mu abba saboda haka har yanzu kira su ke yi ne suna so su bayar cewa lalle a kyale su da bude shi wa qara ba'dhum bil ba yalda wa yal'ab an gane ko sai ibnu abbas yake yaka wa yanka yake biya su yi nishadi haka imamu kaza da shi ma ya faɗa sai suka ƙara kalma da hudu ta ce wa inna lahu lahadidu mu gaba ɗaya mu din nan mu goma lahadidu na gadin salati kula za mu rike shi in wanda ya kula da shi wannan ba ya kula da shi haka za mu ta fatin fatin da shi wajen kulawa haka sun ba da kalmomin da ya kamata ya gamsu eh a matsayinsu da ‘yan uwansa kuma ga kalmomi na wato na ƙarfafawa to da annabi Yusuf alaihi salam ya kuma yaji wannan da ya faru qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون الله مرة وجن تركي يتي قال sai annabi Yaqub alaihi salatu wa salam ya ce inni ni kam la yahdunni ina jin damuwa an tarhabu bihi dan kar ku tafi da shi gaskiya ina jin ba daɗi a ce ku tafi da shi wa akhafu kuma ina jin tsoro an ya kula hudu ibu karkiyar bidi bidi da ba da yake wa akhafu an ya kula hudu ina jin tsoron kada yarke ce bidi wa antum anhu ghafilun a lokacin kun rafka daga barinsa kun tafi kuna wasan ku kuna musabaka ku kuna rigegeniya na wajen wato a guje gujen ku kun rafkana kada yarke zo ya dauke shi ya tafi da shi kalu suna jin wannan diskati da in aka rabu zikin ai in har kiyar ke ya zo yace yi to na aro asba bi yawan nan namu mu goma sha daya inna ai a lokacin kuwa idan a ce kuwa la kafiruna mun yi asara baba mu koma mu koma kura da zo da tinye da dan dan uwan mu guda daya ai ba zai yi ba malin sai ya kula da ala mukbiran annabi yaqub annahu qala li banihi fi jawabi ma ta'alu min irsali yusuf ba'd Allah madaukakin sarki yana ba da labari yana ga annabi alaihi salatu wassalam dan gani da al'amarin annabi yaqub lokacin da ya ga ya ba da amsa akai da ɗansa yace ni la yahduni aina shuqu alayya ina jin wahala ina jin nauyi mubarakatu mubarak to rabu da shi mudda da haliku bi ila an yarji'a kwanakin da za ku yi ku dawo da shi zai shiga damuwa to dai da suka tabu wa zalika li mardi mahabbati yawzu wa zikri da annabi yakub yake matakar zarta saboda haka wace mahimmin nubuwa da kamar da kalbi wal qulub sallallahu alaihi amma saboda wato cikar da ta ku irin na annabi yakub sai ba su haka wa qabu an yakula husi malaika ya kulwa ya an tanta gillu anhu bi ramyikum ina jin tsoron kada ku shagala da wajen harba harban ku da kuke yi na farauta domin wasu ji sun fita ne wato yawon kiwo da farauta wa ra'ayikum da kiwon da kuke yi baya tihi bi ibn kura da zo masa fa yakulu huwa an la tadkurun ta dauke shi ba ku sani ba fa aka zo min fadihi hadi kalma kaji a bakin sa suka ɗauko wannan kalma waje aluha uzuruhum bima ba'alu shi za suka mai da ita uzurin su lokacin da suka ai aika aikar da zaki sai suka ɗauko wannan kalma ta babu wa qalu mujidina an hafi sa'a arabia lokacin da wato suka ji wannan nan da nan suke na ina kala hutu ibo na hadu husba inna idan la khatil aina in ala alaihi tibu fa akala min bayyina in har yarke jemar ta ajenti ya dauke ni a tsakanin wala jama'a di wannan namu inna idan la alikuna ajizun lalle mun yi azara kuma mun gajiya malayin da ke bi ta to annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi bayanin kirki ci malayin da ke sun ba da amsoshi kamar haka amsa ta farko wasu malayin suka ce saboda a wannan lokacin a wannan lokacin wato koraye sun yawa a daji sun yawa shi ne dalili sannan kuma magana ta biyu da ranka ja saboda ya yi mafarki ya yi mafarki da wannan kura kuma mafarki da kura ko a yanzu ka zo kai mafarki da kura ka zo wanda ya fahimci yake da ilimi yana da fassara mafarki ai irin wato ba za a fassara ma shi a zuwan lafiya da ba domin ka san ko kira gefe ka san shi da ajiye ki dan an da kira gefe kira gefe daban kura daban abdarwa shi ne wato kura amma azibu kira gefe kenan ka ne ka buga ka ka ka auna tsakanin sa da am ka tura kan tambaya a YouTube za a nuna ma ko da a hoton bidiyo za ka gani shi ya buga ma shi ba kura ba shi ba kare ba shi kuma azalin ne ya fi kura kiya domin idan je garke ko ya koshi duk ya tafi shi ɗabi'a ce da ke take gaba ɗaya su shi za a tare gida ne imani imani jami'a ɗaliban ilimi a shekaru irin na da mutum ya tasu sai ya karanta wannan hadisin da littafin da aka yi akai domin kawai karkashin cewa mutum zai taso ba zai zama mai kwaɗayi a harkar addini ba eh imani imani jami'a ɗalibin ilimin da bai karanta wannan ba ba zai gane ina aka nusa domin littafin hadisi ne mai wa'azi da gaske gaske mutum zai taso da takawa a ta yanzu yin rige yanzu yan bayan tutaular da a dai sun karanta wayannan da za a zauna lafiya to saboda haka malamai suka ce saboda wannan abubuwan da ya haramu a lokacin ta yi yawa a cikin dai isa ya faɗa haka to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana falan ma za a فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون kuma a ƙarƙashin ayar da muka biya din ne a nan ne malamai suke cewa kada ka gaya wa mutum yanzu misali idan mutum zai yi tafiya kawai ya zo bayan ya tashi zai yi tafiya ka ce ka ku a hanyar na akwai barayi to kana faɗin wannan kalmar to ka saba ita yanzu a rai da su da tunanin su ne an fahimta da jogo shi za su iya cewa a ta magana boka wanda suke zuwa gurin bokaye idan aka je gurin bokan ya bada wani abu ya ce kar ka bari ya bata to tun daga nan zai batar ma da shi kwarai kuwa wannan yana gaya ma kar ka bari ya bata to kalmar bata ta zo kuma sai ya bata da ka dawo ya bata sai zai sai sai na yi sai ya bata abu ai mun gaya ma dama ai kaza kaza kaza ya gaya ma da kyan suka sa aljinin suka ɗauko to wannan kalmomin ba a so ka fara jefa wa mutum ita cewa a hanyar akwai kaza kana ba kawai kai mara addu'a Allah ya tsare Allah ya kare ka duk abin ki ka kawo a dunkule amma cewa akwai barayi ko da kidnapper to ka je ba mai shakku tun yanzu har ya je ko zai je lafiya ya rika tunanin kidnapper ba a faɗa an fahimta da kyau ko to saboda haka Allah yake balan ma za a bubihi yayin da suka tafi da shi shikenan annabi yakub ya zallaba sun dau yusuf wa ajma'u gaba ɗaya suka yi mitin suka haɗu an yaji alu cewa su jefa shi su sanya shi diga ya bata jubi a cikin kururmar rijiya ya Allah ya ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi kiwa annabi yusuf wani irin wahayi ne wahayi ne na ilhama ba wahayi na annabta ba domin kun sa Allah baya turo annabi za mu je nan gaba kaɗan mu je inda za a aiko shi din sai an shekara talatin da wani abu ko arba'in a ta idza balaga ashir da huwa balaga arba'in sanatan saboda haka talatin da uku sai ya cika wannan wato hankalin nasu sannan za a aiko shi Allah baya aiko yara duk da wani zai ce annabi Isa yana jariri ma Allah yake annabi ne wannan daban an fahimta da kyau ko to saboda haka Allah yake wa auhayna ilayhi sai muka kinsa ba kamar yadda Allah ya kimsa wa Nana Maryam aka ita ma ai ba wahayi aka yi mata ba na annabta kimsa mata Allah ya lokacin da suke tambaye ta akan annabi Isa alaihi salatu wasalam kamar yadda Allah ya kimsa wa kudin zuba wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan Allah ya kimsa wa kudin zuba ya je ya yi gida a cikin duwar ya kuma ciwo fure in ka karanta tarihin kudin zuba ana gaya ba yana cin kayan fure kusan miliyan ɗaya shi sa zuma ta zuma take da amfani sosai in dai original ka samu ko shakka babu magani kayan fure daban-daban da yake zuwa ya ciwo ana cewa yana ciwo miliyan ɗaya haka kuma yadda Allah ya kinsawa mahaifiyar annabi Musa wa auhayna ila ummihi an arbi'ihi fa idza khifti alayhi alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radu ilayki wa ja'alu min al-mursalin saboda haka ga wannan kimsawa ce kai ba ma nan bai da Allah yake kimsawa dabba da tsuntsaye yanzu zaka a gaban ka za a kuya kaza ta yi baba ta talaki yana miƙewa kuma ya rika neman nono kimsawa ce haka idan ƴaƴan kaji ne su ma haka zaka gani ana gama yanzu zaka ga tana fara tattaka abu za ta fara nema idan ta tabaru ne kuma haka haka da ta shiga suna turo bai kimsawa ki to shi Allah ya rubuta sarki yace sai muka kimsa ba cewa da tunazzi annahum wallahi sai ka ba su labari bi amrihim hada da wannan abin da suka yi ba kun ga yanzu su suka fara sunkuyawa sarki ya fara taka gadon bayan su wajen daukakar sa to duk wanda kake wa hasara wallahi daga lokacin da ka fara da kai Allah zai amfani sai ya da sai ya hau sama da yana ta a tsaye yana so a hau kanka danga amma yanzu da ka fara hasara sai Allah ya ce to duk kusa bayan ka za a gada mu ga yadda za ta shi ta sai da ya ce alhasidu aduwullah shine hasada makiyin Allah ne Allah ne ya rabu kace bai iya ba shine abin da kai bilisan al wa bilisan al maqal duk biyu Allah ya raba ka ce ba haka ake yi ba shine kawai domin idan wani abu Allah ya ba wa wani ka roƙa a gurin Allah man yana nan da shi da yawa kuma ba abin da zai ji kai ba roƙi naka roƙi naka kuma idan kana neman amsa cikakkiya ma akan yadda za ka gane ka zauna lafiya da kowa kuma gurin Abdullahi da Abbas ya gaya ba Abdullahi da Abbas ya gaya ba annabi ya dauko shi cewa yake cewa ka sani cewa a wata aji al'umma gaba ɗaya za ta haɗu akan sa amfanar da kai wani abu ba abin da za su iya amfanar da kai sai da abin da Allah ya wajabta ba ya rubuta zai same ka yace kuma da za ka haɗa akan cutar da kai duk duniya ba shi sai cutar da kai waje da abin da Allah ya rubuta zai cuce ka sai yace rubi'atul aqlam wa jafatul suhuf alƙalamin an ɗauke shi takarda ta bushe idan ka fahimci wannan ka hada da Allahumma la mani a jima'a ne wala mu'adiya lima mana wala yafutu tawhidi ka dai tsaya tak da an zo ka gona ba cikin gida an tuturo ka yadda cewa komai Allah ne yake yi kuma zai dauke ba yadda Allah ya jarraba annabi ayyub alaihi salatu wasalam shekara 17 kuma yana son sa to ka rika tuno wannan cewa kai ma Allah yana sanar da kai wani da'i idan kana cikin jarrabawa ba kana ta addu'a Allah madaukakin sarki wato zai ce a kyale ka har yanzu muryar ka ba a gaji da jinka ba sannan zunubin ka ba a gaji da goge shi ba a kyale ka sai ya tsawon lokaci zai ce to yanzu a yayi ba in dai kana roƙon to kar ka gaji a tsora kawai ko shekara nawa za wanda kake gaya wala ta akhudhu sinatun baya gajiyar ballan jana'i saboda haka kaga wannan kenan wanda yake gajiyar ko shine gajiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam yana tattaunawa da Allah madaukakin sarki hadisin bukari suna cikin magana sai yace ya ubangiji me yasa ba ka bacci sai Allah bai ba ka amsa ba ya rabu da shi sai Allah ya halarci karau a gefen sa ko bi irin na tangara annabi Allah yake da annabi Musa dauki wannan ne a gefen ka yace wal abdi yace dauki ka rike mana ya rike suka ci gaba da tattaunawa da Allah madaukakin sarki sai dan wani lokaci kawai sai an dabu da ne yake ya kama shi an kara wace jin fakewar wannan kofin yi nan da nan ya tafi zai su jira da wanda ya san ya yi laifi sai Allah ba da wace sarki ya a dakata amsa maka ba ka tambaye ta kai nan cewa damuna yayyadi da duniya ta rubuce gaba daya la fasarat as-samawati wal ard inna allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma saboda haka Allah baya gindidi ba ku ga mafi yawanci masu wa'azi a masu accident mafi yawancin su a sakanni suke yin bacci a sakanni wanda zai bacci zai ga yawa wallahi bacci ne kama shi sakan biyar kawai an yi accident duk abin da zai faru ya faru to Allah madaukakin sarki baya gindidi ballan jara'i to kaga Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa wa auhayna ilayhi mun cikin sa masa cewa la tunabbi annahu zaka ba su labari kun ga me yake faɗa a nan domin duk wanda zai ba da labari ana so a gaya ma cewa za ka yi nasara kenan in dai abu zai faru kai za ka ba da labari to za ka yi nasara amma idan labarin za a bayarwa kai za ka to an yi nasara a kan ta kenan to kaga wannan shi ma albishir cewa za ka ba da labari to za ka abin da ya zo ya wuce kenan shine za ka ba da labari shine ladunabbi annahu bi amrihim hada wannan al'awarin da suke ma zaka ba su labari ai abu ne mai biyu kana kallon yan uwanka suna kallon ka suna kiriya ma makida dole abin zai dare ka karka tuno musamman kana tuno cewa jini na sai abu da mun kan wani ne a gefe zaka ji da sauki amma jinin ka wa hum la yaquluna Allah mana gudin sarki yace ba san haka ba kuma za ta baka labari amma ba san haka ba ما ليس فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك اليوم akwai girmama al'amarin cewa sun haɗu gaba ɗayansu a kan za su je baki za su je ba annabi yusuf alaihi salatu wa salam a cikin rijiya can ciki wa kada aka zo min indi ali kuma wanda kuka karbo a hannun mahaifinsa ai isa wanda yake da da hatta wannan ne junansa wanda wanda ya kashe Halifa yarinyar na Halifa ko wanda ya kashe ta ku duba ba ku gani iyayen da ne da hannun su suka danka musu zuwa makaranta duk wanda yake da ɗa idan yana tuna wani abu zai rika jin lauki auna za ka yi kawai kai kai ɗanka da kanka kuma wanda ka je ka bawa a hannu ya yi hatta ba ba nan shi wanda ka bawa a hannu shi ya je ka je ba ɗa to a aure wa za ku yi annabi yaqub alaihi salatu wasalam ɗansa da hannun da ya ɗauka ya ba su ai ya kamata ka ba ka ɗa hannun ka ba hannun yarwa to saboda haka duk da haka su suka hada kan cewa kawai a jefa cikin kuro na marijiya suka ɗauke shi shi ma yubiru na wulahu ikraman lahu wa battan wa yarhan li sadri suka yi wa annabi yaqub dadin baki wa ila zalil nisru ya alayhi dan shi shiga mar da farin ciki fa yuqal inna yaqub alayhi salam lamma ba'athahu ma'hum dammahu ilayhi lokacin da zai yi ka masa shi sai da ya rungume shi ba irin za a yi sallama nan ya rungume shi da ne da shi wa qabbala ya sumbace shi wa da'ala hukume mar addu'a kuma kun san kun san yadda uba yake mahaifi yake da karamin yaro kamar yadda na faɗa jiya an tambayi wanda ga cikin masu hikima cewa wa ka fito a yayanka in shiru sai dago kai aka kuma cewa wa ka fito cikin yayanka da yake asdaruhum hatta yakbura wanda yafi kowa dan kance shekaru har ya girma kuma haka ne duk karami a gida mai gidan ya fi zansa sannan na biyu bai gama ba da amsa kalmomi ne na hikima da za su amfane ka sai ya ce wa mariduhum hatta yashfa da mara lafiyar sa haita warke za ka ga ko da kana da girma idan ba ka da lafiya in baban ku ya dawo ne zai ya jikinsa ko ya zo da kansa ya ce ka sha maganin kuwa kar ka kokari kana shan magani wannan shi ma magana ta hau na uku wa ghaibu hatta ya hadura da wanda ya tafiya baya na har ya dawo ko da shi ne babba a gidan idan baya na za ku ana bibiyarsa wayannan guda uku wanda amsa tana da kyau ga wanda yake so abubuwan da tafi musamman a cibiya ne za su tafi daidai ka rike su da kyau fa'idoji ne guda uku to amma haka jari shine asgaru ma ta ya kura wanda yafi kowa zan ganta da shekaru an fitar sa a gida har ya girma kai ma san da kana garin da ka gane wannan karamin kai ma haka aka yi ba yawwa saboda haka yanzu sai nuwan da yake ka kyale shi to shine malai yake gaya mana ana yake cewa illa an gabu ana ayyuna abihi wa tawaru anhu ka gani lokacin da yayi wannan annahu lam yakun bayna ikrari law wa bayna ilahil adha law tsakanin da shi wasu nuna maza su cutar da shi ba ina ba zai bayar ba sai da suka buya sun mashara wuyi wa nuna hu bil qawl sun ga baya nan yanzu suka ba su cutar da shi man shata min shatini wala haynawi daga hanya aka da kai ta ma kulli na da zaka zara kuran kawai kai dalle da ku dan dan amma irin wayna abuwa bidin gure maka yana yi suka rika yi mai rankwashi wani ya ke wayo ta baya ya rankwashe shi ya rasa wanda ya rankwashe irin wannan abin da ake yi saboda haka sun shiga sun majahu bihi ila zalika tubi ana zuwa gurin wannan rijiya kururuma allazi tabaqu ala ramihi fi wanda suka yi wato suka hada kan cewa a jefa shi ciki faraba duhu bi hablin wa darbihi la hawla wala quwwata illa billah kun ji ba me ku a jefa shi haka ba zai suka daure shi suka ɗaure shi da igiya wajen su yi bihi an gane ko suka haɗa gida wato kuga fa ja'ala ila la da ila wahidin minhum la dama huwa ta dama yayin ɗaure shi nan duk lokacin da ya ga ana ƙoƙarin ɗaure shi ne bai ce gurin yayi wani dan ya ke baɗi ya ga sai tallake masa yayi ko in ya kuma koma gurin wani shi ba ya ma ko aka tsare kafa da fadin shi وإذا تجبد بحافة ذي ضربوه على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة da suka fara jefa gugar sun ɗaure shi a cikin wato guga da igiya ana zirawa da ta yi nisa kawai sai suka yanke ta ya tafi fasaka da bilmai ya fada cikin ruwa nan da nan ba zama rahuji yau zuwa da wata fili suke cewa sai Allah ya mai wata hikima da ruwa a cikin gurin marijiya ce ba a zaunta da ya fara ruwan sai Allah ya taimake shi zai kila cewa sai ya zama a kanta kamar kamar kamar takarda a kan ruwa shine yake kawo misalan bayan annabi bayan annabi Yunus alaihi salatu wasalam da annabi Ibrahim a cikin wuta sai a bada misali da annabi Yusuf a cikin rijiya shi ma annabi Ibrahim da aka ya bada wuta ai kaga gaba ɗaya sai ta zama mazuri ke ga shi wuta ce tana ci ta waje amma shi ciki ɗaya ce ke ga annabi Yunus a cikin kifi Allah bai sa ya mutu ba to haka shi ma annabi Yusuf cikin rijiya a saman ruwan ya zauna fasa'ida ila sakratin da kuri bi wata iyi wai da ya haka sai ya koma tunda tana da lokuna sai ya koma cikin wani kogo sai ya zauna a haka wasu malaman tafsiri suke to shine bayan ma za a buɗe wa du'a wa an yaj'alu fi ghayabatil jubbi wa au an ya ilayhi sai muka yi maka ilhaba da tunabbi annahu lalle zaka ba su labari bi amri mahala da wannan abin da suka yi ba wa hum la yashuruna kuma da hali wa haka sai Allah ya ce
وجاءوا أباهم عشاء يبكون ya قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين Allah ya ce wa dawo a bahu sai suka zo gurin baban yan sun gaba abin da za su yi ya lokacin hijabi kaga wata alama ƙarya ke nan sai ake aka ci kowa gida gida da wuri kullum ana koma kafin magariba amma yau da aka yi wannan laifin dama haka ne laifi yake ba ku ganin yaro ya guda an ba shi kuɗi in ya je kaje ko ya tsaya gurin wani kallo aka ɓata kuɗin sai ki koma gida ya da ga inda aka aike shi daban ya tafi kallon bal an zare kudin a cikin aljihunsa to sai ku ya koma gida ya daura a ya ta kuka wata kila ma kalle yake gaba da ya kwashe kudin sai wani ya zo ya tambaye shi ya ce a ce to tafi gida ba ka je ka ga wani sai ya koma dukan sa zai sai dare ya yi wani lokacin sai ma an turo yayyansa ku je ku nemo wani har yanzu bai da ba sai an zo wai dan ya rage raɗaɗin cewa an yi ma ya iya yin sa wajen neman kudin bayan tsayawa yi da bai tsaya a gurin bada ba ta faru ba wajahu abahum sai suka zo wa mahaifinsu isha sai da dare bayan sallar isha dare yayi ya kula kuma suka zo abu da biyu suna kukan karya na kira hoshi kukan karya saboda na karya ne an fahimta da kyau ko shine wani mawaki yake cewa idan ke baka domin on fiye kuduri ta bayyana man baka min man baka idan hawaye ya haɗu a kumatin mutane to ana iya bambance kukan mai kukan gaske da zakariya inda za ka je ka tara mai kukan gaske za ka ji shi da dibi an gane ko yawwa wanda ya kiro shi kuma shine ai idan yarinya ita ma magabata a da aka gayyato ta kina son sa sai biyu saboda kunya kina son sa kuka kawai za ta zabe ka kai ta dibi ta tara bayan hannunta da wannan hawayen za a fassara cewa ta dalili da in tana so za a gane na ka ji shi da zafi kai da ya fito da zafi to abin yana damun da zuciya sai a ce ba ta zan in ya fito da sanyin sa fito kukan murna ne quratul aini eh na murna an gane ko to saboda haka Allah madaukakin sarki yace wato ya kula suka zo suna kuka ai ma da yace ya kula da ala mukbiran anil ladhi akamadahu ikhwatu yusuf bada ma alqumu fi gayabatil jibbi Allah yana ba da labarin abin da suka yi dan uwa da Yusuf suka yi annabi Yusuf bayan sun jefa shi a kurar zama rijiya sun mara da hu ila abiyin fi zulmatin layli suka dawo cikin duhun dare yankuna suna kokan karya wa yusiruna asaba suna nuna damuwa wajja dai da wato raki ala Yusuf dangane da butukar damuwa ga annabi Yusuf ma ne yake wajen gamma muna da abiyin suna nuna damuwa ga mahaifin limani suna nuna sun kwace kansu na ƙarya وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا suka rika ba da hanzari dangane da abin da ya faru ali a wasu suka ce abba inna da abla abin da ya faru wallahi ka san shi makalifi yana magana da ya biyu zuwa uku yawwa wallahi mun tafi ne inna da abla na tafi ko ai na taraba muna wannan mutabaka muna yin jejeniya gwada koyan harbi muna gwada harbi ko muna yan tsere domin laraba da bi asiri har zuwa annabi alaihi salatu wasalam ai suna tsere domin annabi yana ga ya sahabbai المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير to da haka kafin suna zuwa da yamma ai tsere dan shi talafata bin al-aqwa dan saboda yadda yake tsere wa mutane ma da kanje zai yi inda na ko din na wuce yace yanzu duk wanda za su tsere da shi a dokin sa shi da doki yake tsere shi talafata bin al-aqwa saboda yana ganin Allah ya ba shi karfi shine wanda ya wa annabi mubaya sau biyu a bai hadu rizwan ana biyo lari da kaje radiyallahu anil mu'mini kowa ya zo ya danka hannunsa annabi ya ce to an man mubaya shi zai bi lari sau biyu shi wannan la kaje radiyallahu sau biyu ke akan saboda haka suna da wannan ɗabi'a na zuwa hajjiri sai suka ce to muna tsere ne muna gwada koyon harbi na tabiku muna tsere wata hasna yusufa inda mata'ina sai muka kyare yusuf a gurin kayayyakin mu muka kyale shi a nan shi idan ya kula mana da su ba sai yayi ba bayan mun tafi muna yi ba a kada hutu yi sai karke ya zo ya tsinye kun ga dama mun faɗa wannan kalmar da baban ya faɗa ita karki an fahimta da kyau ko ita karki wa huwa alladhi kana kanji ya'milu wa hadira alayhi dama abin da yake tsoro kenan cewa karke da ke tsinye da kuma sun zo sun ce ya tsinye shi والله الوزي الذي يقول يدي قال Allah madaukakin sarki ya ce wa ma aka bi mu'minin lana su kai sai suka ce kuma mun san ai ma aka bi musaddiqin lana ba za ka gaskata mu ba walau kun na tariki ko gaskiya mu ka faɗa ba to ai sai ya ya bayyana su da ba ƙarya kuke kenan ko da mun faɗi gaskiya da ba za ka gaskata mu ba wa ma aka bi musaddiqin lana walau kun na sadiki ne malamai ke cewa ita ƙarya duk lokacin da mutum yayi wallahi sai an gane sai dai kawai wanda kake gayawa kawai ya kyale ka shi sa da hikima ba ka gani yadda alƙalai suke yi yanzu idan ka zo kana ta bayani alƙali kawai sai ta kallon ka so yake alƙali na yake zuwa ba ne kallon ka ne ta yi kawai da kansa zai bai zuwa ƙarya kai ko kuma mutum yana bayani zai ka ce a karasa ka ce kai ka ba komai ya karasa yana bayani yana so ka rika duba ka ce a ai ni ga mun kake ba da dan wani so yake yana yi kana cewa ai eh a kai ma shiru ke shiru za ka to Allah ya rubuta sarki ce waja'u ala qamisihi وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Allah ya ce wa dawo sai suka zo ala kamiti bayan wayan zan maganganu da dai an sa musu alawar tambaya sai Allah ya ce sannan suka zo kuwa kuma annabi Yusuf annabi Yakub alaka mintihi da wato a cikin rigar annabi Yusuf din bi na min kari ne ga jinin ƙarya domin ta aka bayan sun jefa jini da ya rigarsa sai suka samu akuya ko tinkiya suka yanka suka cakuɗa ta da jini shine bi da min kari da jinin ƙarya karin annabi Yakub yana kallon riga ya ɗauke da sai ce ban a bar wannan magana sawwalat lakum anfusukum amran kawai zukatanku sun riya muku wasu abubuwa marasa kyau dan malaman tafsiri wasu na cewa da ya kalli riga ya ce wannan kura sarkin sarkin wannan jirgin sarkin hikima ka cinye mutum amma ka bar rigarsa domin rigarsa ko kwarza ne babu a jiki ba inda ta yaki kaga inda illar ƙarya kenan lokacin da mutum zai zo ya yi ƙarya to kafin da bagurin sai ya tsara wata wallahi kafin ya babu sai ya kuma wata to illan ƙarya ke nan shi za ba wani yake cewa ramin ƙarya ƙwararre idan aka gani ya zo kuma abin da suke kira da ƙarina ke nan idan ya zo ka zuba mai ido yayin da yake da magana bayan ya gama akwai abubuwan da yawa za ka riga lokacin sai na ali wani ya ci bagiya ya ƙibla da ya ƙi biya da aka yi tsara gurin da ya yi kawai da aka je ana magana wai sai ce shi kurma ne akai akai kawai ya rika magana Qur'ani sai da ne ne to kai ba Allah ya za a yi shari'a ka ko ba shi ga shi ka ce yace wallahi rake da ya ajira mu'mini da wallahi ba kurma ba ne in ba shi wajibi yanzu ya zo ya zama kurma a nan wallahi ƙarya yake sai na aje kalle ya zuwa mai yuji cewa yan ba da yake to abin da za a je a tsakko a ka sabuwa yace turo hajar dole yace abin da nake so kawai ku dan yanki ko mun ku dan yanki hajar in jini ya fito idan jinin nan ya zo mai baki baki yace to kurma ne na gaci idan ko jini ya fito da ajir ƙarya yake ba kurma bane nan da na aka shiga aka ɗauko a ga ana fito da yake a dakata a dakata eh shi ne kalila an fahimta da kyau ko ko kuma wanda ibnu al-qayyim ya kawo kun za akwai da dabai biyu a turukul hukumiyya fi siyasar shari'a na ibnu al-qayyim kawai irin waɗannan abubuwan ya kawo akan hukunci da mutum zai amfani da kalila ko a siyasar shari'a fi islahi ra'i wal ra'iyya na ibnu al-qayyim wannan da tafi biyu in ka karanta za ka koyi da abubuwa da yawa shi kuma wani ne shi ma ya ba da baki da ya bayar da aka bude yi dinayi ya ce sam ba ya haka ba saboda haka ya dage shi kuma za mu da ya dawo mana cewa kaza kaza kaza ba yi ba wasu kuma suka ce zamanin shi rai wani tafi ne ba ba shi ne ba ki yana ke cewa ba an yi sai alƙali yake da shi ya kalle ni yace da shi kai lokacin da ka ba shi bashi waye ke da yake ba kowa ko ba kowa yace ka ji koran ka dai na ga ma duba ne wani bashi ba yace da ka ta ba da kai yake ba sai yace wanda ya ba da bashi lokacin da ka ba da bashi a ji ai na kuja zaune yace muna gefen wata bishiya a cikin bishiya mutum yace za ka gane gurin da ka bashi bashi yace eh yace to je ka kira mu ku je ka ce ina kira Raka yace ka je ka ce in jini ta zo kawai ba dai ka ce mu ba ce je ka kira ta ya tafi can zuwa jimawa sai alkali ya ce ba wa Allah nan ba har yanzu muna jira ta gashi har yanzu ya ba shi wanda ake ni ba shi yace ba ai ba sai yace ai gurin da ni garan da ne yace to wallahi sai ka ga shi kullum to wannan shine karaki dalila kenan da ake dubawa yayin jiya wato wani lokacin ba bukatar jera kalila za a yi amfani da ita kawai wayannan mutanen suna da yawa a cikin littafin ibn al-qayyim to kaga nan tawwalat lakum anfusukum amran ai kawai ranku ne wato wato zuciya ku ta raya muku wani abu fa sabrun jami ai amri sabrun jami sabrun jami al'amari na shine kawai ne hakuri kyakkyawan hakuri irin abin da Nana ya ta faɗa lokacin da aka yi na kuma ta kaki wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako alama ta sibuna akan mu abin da kuke sifantawa wannan abubuwan da kuke sifantawa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki zan kai ƙarar ku gurinsa shine wallahu musta'an alama ta tikun ai alama ta tikun min al-kadhibi dangane da abin da kuke ambatawa na ƙarya wal ma'an wa qala ibnu abbas wa dawa ala qamisihi bi dami kadhib ai law akala wa tabu la qalika al-qamis Allah da abbas ma fi yace ai da ke da ke ya tin yayi gida ko riga da yayi yaki amma saboda rashin hikima da kuma illa ƙarya to ga abin da ya faru ina ga za mu dakata a nan naga sun daga mun lokaci yayi gobe insha Allah ta'ala sai mu karin bayani mu dora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunan da kyawawa da sauƙi da ɗaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na ba da samu da azumi Allah ka shafa Allah ka samu na cikin waɗanda ake yantawa Allah ka bayar da mu da dukkan alƙawarin da ke cikin ina roƙo Allah da sunan da kyawawa da gobe da ɗaukaka marasa lafiya gidan Allah ka ba su lafiya ku da mutum lafiya Allah ka inganta lafiya mu ya yi mu da mana da mu yan kofi da tsar da mu yan da Allah ka san su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana da amfani Allah ka fara da suna yin kiyawa ƴaƴan mu da ƙarni da yan uwa da suka kauta ne Allah ka shirya mana Allah ka zo ta hanya mai yiya suna da fara da suna yin kiyawa Allah ka shirya shugabannin Allah ka sanya su tausayin mu a cikin zukatan yan gwamna da ke ke daji haka ne a garuruwa don ba da katsina da sauran wurare Allah na kuma ke ke sarki ka kai mutu da su Allah na kuma ke sarki ya abu da ke ke yin tsoron Allah ta amince da su wanda da suka sa aure a gaba wannan na aure ka kuwa gaba da su galaba Allahumma amina fi awqatina wa aslih haimatana wa la tumunina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاءهم واجعلنا في دعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين